أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي baka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin ash-shama'il muhammadiyya na al-allama al-hafiz abu musa muhammad bin musa bin saura at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala littafin da ke bayani akan sifofi da halaye na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu wannan littafin ya ba mu haƙiƙanin sanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda zai gada mana haƙiƙanin soyayya shi da kuma bin shi da rabauta duniya da lahira a yau insha Allah za mu yi darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka yau muna litinin sha bakwai ga watan zulqada dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da hudu ga watan biyar dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna fata allah ta'ala mana muwafaka muna cikin babi na farko باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابا da yake zo yake bayani game da halaye na annabi sallallahu alaihi wa sallam afwan babu ma jaa fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to mun ga hadisi daya biyu muna cikin hadisi na takwas hadisin hind ibn abi hala hadisi na takwas حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه wanda ya tambayi khalin shi mana wato wanda yake dan uwa na mahaifiyar shi domin shi wannan hind bin abi hala dan uwa ne na fatima ta bangaren mahaifiyarta to shi al-hasan bin ali radiyallahu ta'ala anhu game da muka faɗa ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da idanun shi guda biyu amma a lokacin yana yawo abubuwan da bai kiyaye su ba yana buƙatan ya ƙara sanin su ya ƙara fahimta su to shine sai ya tambayi wannan dan uwan mahaifiyar shi Hind bin Abi Hala shi wannan Hind ibn Abi Hala kamar yadda ya faɗa cewa wa kana wasafa ya kasance mutum ne wanda ya ƙware wajen siffarta abu al'asar bin ali ya tambaye shi to wannan hadisi mun koro shi satin da ya fice mun yi nisa har mun kusa ƙarshen shi lokaci ya mana hare shi idan dai a yau kalmar inda za mu tashi khumsan al-akhmar sai ku je can wajen ƙarshen hadisin khumsan al-akhmar ku ji ba sosai za ku gaishe kenan ya tuni nawa shafi na sha uku amma ba irin wannan bugun bane ba irin bugun bane a wannan shi a nawa ne yake wannan na shahi na takwas ko yau kenan sai a je can wajen ƙarshen hadisin bayan ya koro mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mai girma ne abin girmamawa ma'ana fuskar shi takan yin haske kamar wata a lokacin da yana dare sha biyar ya bayyana mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsawon tsakatsakiya ba gajere bane shi kuma wato gaban shi masu girma ne gashin shi kuma ba cigirarre bane kuma ba tsayayye bane ma'ana yana tsakatsake kenan idan gashin yawa na sarasana wani lokaci yakan raba shi biyu kuma ya kasance wato gashin shi wani lokaci yakan yi yiwa har ya rika zawa gindin kunnuwan shi wannan tuwon kunne wani lokaci har ya sauko zuwa ga kafadin shi sallallahu alaihi wasallam kuma launin shi muka ce fari ne wanda yana da jajaja a girashi gira ce wadda take ta yi ɗan ga wannan ta yi wannan baka haka kowanne guda biyu amma ba su gane juna ba a tsakankaninsu akwai wata jijiya sabai suka ce mana idan ya fushi takan bayyana saboda mutum ya fushi za ka cewa jijiyoyi sukan kumbura saboda jinin da yake gudawa to a tsakankaninsu ana ga wannan jijiya wato haka ne ta koro mana gaban shi gemun shi bakin shi mana ba tsukekke ba ne wadatacce ne har ya zo zuwa ga wannan siffar da yau za mu tashi a kanta to sai mu ji malaka cewa a cikin hadisin khumsan al-akhmas sai al-akhmas idan aka ce mutum akhmasul qadam ne huwa al-mawdi'u alladhi la yamussu al-arda inda al-wada'i min wasat al-qadam annabi sallallahu alaihi wasallama wato sifar kafar shi wannan kurmi za mu ce ko kuma ɗan lungu wanda yake cikin kafan kowa to wannan nashi mana ya kurmin nashi yana da ɗan zurfi kaɗan shi ne kumsanar akhmasai kenan suna da zurfi wato lokacin da idan mutum ya taka kafa ya taka ƙasa ya za ka ga cewa ba kafa gaba ɗaya ba ake gani za ka ga cewa za ka ga gaban da ƙarshen amma tsakiyar za ka ga inda akwai inda za ka kasa ba kowa ya kawai shi zai ga akwai ɗan kurmi to alam salama yana da wannan humsana al'akhmasai ma'ana waɗannan ɗunguna na kafafun shi guda biyu suna da ɗan faɗi suna da zurfi shi ne mana ke cewa shadidu ta jafi hima anil ardi kuma da albani fasara shi cewa wato sun yi nisa da ƙasa sosai ba su kafsan ba falata ba ne an gane ko kuma kala ta ala ya halicci kusan dukkan mutane haka suke to shi ne ahmas ko kuma alhamasu jiddin shi shi ne arraha'u idan aka ce mutum arraha'u ne da larabci wanda kasan kafa tashi sulme ke ba shi da wannan komri ba shi da wannan lungu to wannan kamar da malamai suke faɗa wato yana da amfani sosai tunda duk wanda mutumin da ba shi da wannan kurmi na kafa za ka cewa mutum ne tafiya tana mishi wahala tafiya da mutane za su yi mai tsawo su ji cewa ba su gaji ba mai irin wannan kafan da cikakkiya babu wannan kurmi to gaji yake da maza haka wajen tsayuwa idan za a tsaya a yi awa biyu awa uku shi ya tsaya to bai iya juriya kuma kan da ce mutum zai duro da wani abu wani risuwar ne wannan nauyin da ka duro baya shigewa jikinka amma in a cike suke kana zuwa fat to wannan nauyin cikin cikin kake shiga sai cutar da kai to wannan kurmin da Allah ta'ala ya ma dan adam a cikin kasan kafin shi yana da amfani mai yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam nashi suna da zurfi ma'ana tsakatsakiya ne ba su yi zurfi sosai ba kuma hallo ba su kasance ba ɗan kaɗan ne ko kuma a ce babu shine khumsana al-akhmasani sai ya ce masi al-qadamaini masi alkadamai ne ma'ana almasuhuma kenan kafafuwan shi masu taushi ne sallallahu alaihi wasallam wa mustawihuma bila takassurin wala taqashshu kenan kafafuwan shi masu taushi ne babu kaso ko babu kaushi yanzu anhu malma ruwa yakan gangarawa a jikinsu a yadda aka zuba musu ruwa shi ne kashe iza subba alaihi malma'u marra sari'an limusatihima wato idan aka zuba musu ruwa to wannan ruwan yakan gangarawa da sauki saboda taushinsu da kuma wato rashin kaushinsu da kuma kursashi za mu ciko abin da kama da kenan kafafuwa ne masu taushi babu wani wato datti ko kuma irin abubuwan da ake gani a sauran kafafuwa waɗansu daga cikin mutane ina ta gani kasan kafa idan ya kasance silim ne babu kaushi babu komai ana zuba ruwa to gangarawa yake to shi ne ma'anan yanbu an umar ma'u idan aka zuba ruwa ruwan gangarewa yake silin gwanin kyau ka anna ma yan haƙu na'am iza zala zala ƙal'an annabi sallallahu ya kasance idan yana tafiya to yakan tafiya ne da ƙarfi mai ma'ana ƙala kamar kana cire abu haka yake daga kafar cak cak cak haka yake daga su ba yana jan su ba haka in ya gaba ya rika tura sa daga sai ke na aji sa gaba sai ce ya hutu ta kaifan a wannan ruwaya a wata ruwaya ta zo a wata nusuka yamshi takaffu'an ma'anan takaffu idan masha rafa'a rijilai kuwa mana idan yana tafiya yakan daga kafafun shi ne da ƙarfi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda dai can ya gabata a jisar gabata cewa idan yana tafiya baya ta iya sulum sulum ta iya irin ta mara lafiya ta iya ta mutum wanda yake kasala a cikin shi kina yana tafiya da ƙarfi wa yamshi hauna kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tafiya tafiya cikin nutsuwa kamar da Allah ta'ala ya siffanta mumine ko Allah ce wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna kuma sallallahu salama wa yamshi haunan mana yakan tafiya a cikin nutsuwa da kamun kai wato cewa idza zala zala qal'an yakhtu takayfan ko takaffuan wannan sifa ce ta daga kafa amma wa yamshi haunan sifa ce ta aji kafa yana in zai daga ta zai daga ta da karfi kuma wajen aje ta to zai aje ta ne da hankali da nutsuwa da kamun kai yace zari'al mashi zari'al mashiya ko zari'al mishiya sallallahu alaihi wasallam zari'al mishiya ai wasi'ul khuta kina ya kasance takun shi fagin shi yalwatattu ne idan yana tafiya yakan buɗe kafafuwan shi ba yana tafiya ba cik cik haka yana jin su a'a in ya ɗaga su da ƙarfi to kuma yana buɗe ƙafa amma ba tare da takallufi ba ba tare da tsanantawa kai ba ka san akwai da zaka kana haka ƙarfi kana ɗaga to ba irin wannan kenan idan yana tafiya wato a kafafun shi yakan ware su kenan faɗin shi suna da faɗi suna da yalwa ba matsin su ne ke cikciki yana tafiya daga kenan yana tafiya ne a cikin nutsuwa a cikin kamun kai tafiya ta wanda mutum wanda yake lafiyayye wanda yake cikakken wanda yake da cikakken halitta sallallahu alaihi wasallam haka yake tafiya ina ta fahimta da haka wato sahabbai ba suke cewa wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam yana tafiya cewa ka annal arda kutwa lahu kamar ana naɗe mishi ƙasa ne an gani mana yana tafiya ne a cikin yanayi wato tsakatsakiya amma waɗanda suke tare shi kamar da muka fara shi kuma yana gaugawa ne amma shi tafiya ce wadda take daidaiciya daidai shi domin nasu salama baya gauga gauga kuma wanda yake mufurin wanda ya fice iyaka wanda ya fita daga cikin haunan kuma ya fita daga cikin cewa wa kusa da fi mashinka da kuma shi annabi sallama a kana khuluquhul qur'an ma'ana dabi'un shi da halayen shi qur'an duk wata sifa da ka sani ta kamala ga dan adam to annabi sallama yana da ita amma mafi cikanta an gane da haka kenan sauki ne amma ba mutlaq irin wancan sauki kuma da imamu zuhuri yake cewa inna sur'atal mashi tudhibu baha'al wajhi wato mu ce rika tafiya faca-faca wannan ba baya daga cikin wato ɗabi'u ko kuma yanayi na tafiya na bayan Allah margata kan wuzu da yake cewa ke tafiya na gaugawa na fata-fata wannan yakan tafiyar da kurjinin fuska da za ce ga wani mutum kullum a gaishe faca-faca kawai cikin sauƙi yake kudin ku za ka ce kaiwa ne haka za ka ko ba kawai da ka kira da ka siffanta alayhi sallallahu alaihi sallama da siffan shi ta tafiya shi a cikin haƙƙin shi ainihin shi wannan shi ne alwasu shi ne alƙasadu shi ne haunin ɗin shi an gane ko kun ba da misali ne sabai ɗin yana tafiya yana tafiya kamar suna bin shi da gudu kuka ce wani a cikin haƙƙinsu kenan kamar kai da kana tafiya da yaro ƙararrami kaga faɗin ka da shi ba ɗaya bane wato yana cewa dole rika binka da gudu amma kai kasudu ne kake yi na sai yake cewa idan masha ka annama yanhaqu min saba manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana tafiya kamar yana gangarowa daga tundugo da lafazan dai sun gabata me ma'anar wannan yana tafiya ne a cikin kama jiki ba sake jiki ba yana tafiya ne a cikin yanayi wato akwai wani nau'i na gaugawa wanda yake wato kammalalle cikakke wanda ba nawa ba da shakawa wa idan tafata tafata jami'a shi wanda ya gabata to Allah sallallahu alaihi idan zai juya to yakan juya ne ga baki ɗaya shi muka ce wani idan zai juya ba yake ba gaban shi baya kallon yamma kuma wuyan shi ko kuma fuskar shi da kallon gabas a wani ai babu nutsuwa cikin ce mutum kammalalle ya rika juya a haka an gane kenan idan zai juya ba gaba ɗaya shi ke juya amma idan ya kasance iltifat yamnatan ne wa yusra zai juya ne dama da abu to juyawa ke haka kamar da kowa ke juyawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam na na a wani wuri wa idan tafata iltafata jami'an yawa kenan a wata nusuka ce ko nan ma'an ma'an sai ana samun irin waɗannan ikhtilafat na ruwayoyi ni na ne jami'a ne kuma sauran jami'a ne sauran ko na kenan wani wuri jami'a ne wani ma'an duka da ma'anar da yake kenan idan zai zuwa zai zuwa gaba ɗaya shi shine ma'an ɗin shine kuma jami'a ɗin duka ma'anar da yake sai ce khafida tarfi manzo salama ya kasance wato mai sassauta ko kuma mai sadda idanun shi idan ka ce abbar bi sukunin ra shi ne al'ainu kenan idan ka ce hafi da ƙarfi mana yana sadda idanun shi an gani amma idan ka ce a ƙarafu to shi kuma gehen abu kenan kana cewa ƙarafun habu gefe iyakinin abu bilfata da za'a kenan amma idan aka ce a tarfu shi kuma al'ayyun kenan to khafidu tarf ma'ana manzon sallama ya kan ma'ana sadda idanun shi ba ya daga su kawai ta kan daga haka irin sauran mutane sallallahu alaihi wasallam nazuruhu ila al-ard atwal min min nazarihi ila sama nazaruhu ila al-ard kallon shi zuwa ga ƙasa atwalu mana shi yafi tsawo shi yafi yawa in ka kwatanta min nazari ila sama game da kallon shi zuwa ga sama ba haka ba kullum yake daga kai a'a duk mutum wanda yake mai tawadu mai kaskantar da kai ne to za ka same shi kullum wato kallon shi ƙasa ya fi yawa wannan ya yi kusa da tawadu domin shi kuma shi ne shugaban masu tawadu amma daga kai zuwa sama galiban to yana tare da takabburi daga mutum kullum kanshi a sama haka to akwai nau'i na girman kai galiba galiba wani Allah yana iya halitta mutum a haka ko kuma wani shillariya ya sa ya zama haka ko da abin da ya kama da haka amma dai galiba za a gani dai mutum ɗagin kai ne to fi nau'in da takabburi to an salama wato kullum mafi yawa ganin shi yakan sadda shi mana kallon shi zuwa ga ƙasa shi ya fi yawa zuwa ga sama jullu nazarihil mulahaza kuma mafi yawan kallon shi wato kallo ne na tafakkuri da kuma lura da tadabburi baya kallo zuwa ga abu kallo na alhirsu kada kamar ni ko kai ina zo zamu ga wata mota mai kyau sai mu za mu ga ta burge mu sai mu kura mata kallo mu rika ina ma da ta wuce kaga wani gida ko kaga wani abu zaka ta kallon abu haka to shi sallallahu ba haka yake kallon abubuwa kallon shi mulahaza ne ma'ana yana kallon abu ne ya fahimce shi kuma ya yi tintintin ya ga irin ayoyin Allah da suke ciki da kuma wato saboda shi kullum zuciyar shi tana tsirace da ubangiji subhanahu wata'ala yana da ka baya kallon wani abu don yana kwaɗayin shi kawai ta kallon shi haka ba haka yake kallo ba sallallahu alaihi wasallam wannan kuma imtisalin ne li amrillahi lahu kuma Allah ta'ala ce mishi wala tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan zaharat al-hayatu dunya Allah shi kadda ka mika kawai ka sa idanunka game da abin da Allah ta'ala ya ma mutane na kawa na jin daɗin rayuwar duniya na dukiya da gidaje da mata da wada sallan su Allah cikar da ka sa idan ka ci kallon su Allah ce mai fitina hun fi wa rizqu rabbuka khairun wa abqa Allah ka rage fitini mutane da irin waɗannan abubuwan Allah ya ce ma arziki na wajen ubangijin ka shi alkhairi ko shi wanzu kanin sallallahu saboda Allah ta'ala ya hana shi baya kallon wani abu na duniya dan sha'awa kawai kura mishi ne ta kallon sha'awa kenan jullu nazarihi al-mulahaba ma'ana al-mulahaza yana kallon abu ne kawai dan tintinci da lura ya gai abun kuma ya tadabburi ya suku ashabu sallallahu alaihi wasallam ma'ana yakan sanya sahabbai shi gaba ma'anar shi yuqaddimu ashabahu bayna yadayhi wa yamshi khalfahu ma'ana sallallahu alaihi wasallam yakan sanya sahabban shi gaba shi kuma ya rika tafiya a bayansu saboda shi almurabbi ne yana ta ganin irin abin da yake abuwa tsakankaninsu mai kuskure a gyara mishi wanda za a ayyama shi wanda za a mishi kaza haka dai mana yakan sa su gaba yana kalli abin da suke ta gudanarwa wajen tafiya su suna tafiya da musu baya yana ganin abuwa yana gyara musu sallallahu alaihi wasallam wai amma waɗansu na cewa wai yana tahiya ne sai ce musu wai ku bar tahiya a bayana domin akwai mala'iku wai suna bin bayan shi to wannan magana cewa da take ba ta da wani inganci ba gane wani inganci ta ba amma waɗansu da sun cewa yana sa su gaba ne yana bin bayan saboda shi bayan shi wai mala'iku ne suke take mishi baya suna ta a bayan shi sai ce ku bar ma mala'iku bayana ku ku shiga gaba magana tana da yawa da haka da yansu da sulama yakan sa su gaba saboda hikimar ganin abubuwan da suke yi yana dan tashihin su yana daidaita musu wa yabda'u man laqiya bis salam zo sallama wato ko ya taji wa yabda'u ne ko ya taji ko wani ruwayi ya zo ya zo wa yabda'u kuma ya zo wa yabtaji man laqiya bis salam kuma ya zo man laqiyahu bis salam a cikin wasu ruwayoyi idan annabi sallama yakan fara yin sallama ga duk wanda ya iske ko wanda ya haɗu da shi wani idan yana tafiya ya iske wani mutum to ba shi ba jira yake sai wani mutum ya mishi sallama yana iske ka shi zai fara maka sallama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kira wani hadisi wani shi ne ƙarshen hadisin da wancan satin muka fara shi ban kammala shi ba hadisi na tabbas نسيب جاء حديثي نترى حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال نعم نتقص لكم تو kira akwai wani hadisi ko kuma wancan akwai wani isnadi da shi na mala ya kawo wanda hadisi ne daya da isnadi biyu da ya kawo isnadi na biyun sai ya ilga shi a na shidda ina ga shi ne na gobe kawo ta a can hadisi na shidda حدثنا سفيان بن وكي قال حدثنا عبي عن المسعودي سيتي بهذا الاسناد نحوه بمعناه سيري بكا حديث ما كان اسناد يقال سي الى شيء شدا كنا جينا كو شيري بكا اول كنا يا كودا su duka hadisi ne na kana hadisi na takwas a wancan gugun ba حدثنا موسى حدثنا أبو موسى ونوك تذاك شوى حدثنا كو أخبرنا أو سوى أنا سامي شيء شيء جونا كنن با با وتمطلع بشي كو أنبأنا كو حدثنا كو أخبرنا duka ba na sirri na azuba kuma kuma a cikin ruwayan suna samun canje-canje kina za ku iya ganin wannan kina jide حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دليء الفم أشكل العين منقوس العقل قال شعبة قلت لسماك ما دليء الفم قال أزيم الفم قلت ما أشكل العين قال طويل شك العين قلت ما منقوص العقب قال قليل لحم العقب آه وانا حديث نا جابر بن سمرة يكي شوى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله سيرا دا أمنشن الله ستبت أغريش يا قسن شيء دليء الفهم ma'ana ba mai tsukakken baki ba ne ma'ana mai yalwacaccen baki ne wani hadisin wannan kalmar ta gabata a can baya ko sai ya ce azimul fani ma'ana ba mai karamin baki ba ne tsukakke ma'ana bakin shi madaidaici ne shi ne ma'ana da ni alfani ashkala la'ayni ashkala la'ayni kaga nan da ni alfan shu'ba ya fassara shi domin simak bin harb ya ce ma shu'ba ma dali'ul fami ko sai ya ce azimul fami tafsirin aina na kasar hadisa azimul fami ma'ana mai baki wanda yake yalwacece ba mai tsukakken baki ba mai ba mai karamin baki ba to da ya ce ashkalal ayin wannan ashkalal ayin shi a simak ko kuma shu'uba ya fassara shi da tawilu shikil ayin mai tsawon wato wato kamar mu ce kafar ido mana idan a ce kenan suna da ba ƙanana ba buɗaɗɗu ne haka shu'uba ya fassara shi to amma wannan tafsiri na shu'uba kamar yadda alƙagi iyad yake faɗa wato shu'uba ya yi wahami ne domin dukkan malaman luga babu wanda ya fassara ashkalal aini cewa tawilu shikil aini cewa wai wato idanun shi wato yankan yana da tsawo ba wanda ya fassara shi haka yadda aka fassara shi cewa ashkalal aini ai fi bayadihima shay'un min al-humra mana a cikin farin ido na annabi sallallahu alaihi wasallama to akwai wani nau'i na sai dan kadan da rarraba suka ce wannan wato abu ne na yabo da kuma kyawu saboda ake mun gaba cewa shi bakin idon baki ne lut an gane ko to farin fari ne amma ya dan garwayi da wani dan jajaja kadan kaga na zaka surata shi ka ce ga ido nan bakin lut farin fari ne amma an dan da dan jajaja kaɗan to ya fi kyau da zama fari kal to a wajen larabawa wannan ana ana auna shi ko kuma ana irga shi a cikin kyawu an gane ko da haka kenan wato ashkalal aini ma'anar shi humratun ne fi bayadul aini kenan jajaje ne a cikin farin farin idan tunda yi wannan farin sosai zai kuma siffa kamar na mata ba namiji wake yadda siffa ce ta namiji wanda yake cikakke to a farin sai an samu ɗan cishishe kaɗan sai ce manhusal aqibi shuba ya fassara shi kalilu lahamin aqibi ma'ana wato digadigan shi naman ɗan kaɗan ne ma'ana madidici ne bai zarta ba mana diddigin shi ba irin wannan mai faɗin bari za ga wani ya cika sosai ya yi nauyi da yawa ɗan salasalawa na shi ba haka bane kina da haka diddigin shi shi ba marar nama ba ne kuma shi ba irin wancan kafcece ba za mu tafi kuma a ce mai nama da yawa shi ne manhusal akibi sallallahu alaihi wasallam da haka dai wannan yana siffanta mana kenan siffar bakin shi da kuma idanun shi hakanan da kuma wato diddigen shi da shi wannan hadisi ban faɗi ba wannan ne shi hadisi ne ingantacce shi wannan hadisi imam muslim ya rawace shi a cikin kitabul fada'il babin sifar bakin annabi sallallahu alaihi da kuma idan shi da kuma diddigen shi hadisi ne ingantacce sai hadisi na goma haddathana annad bin sari قال حدثنا أبثر بن القاسم عن أشعث يعني بن يعني بن sawar ko siwar ya zo duka da waɗannan dabtu kenan ibna sawar amma wani shine mashhuri ibn siwar ya zo amma kuma sawar ya shi kana za a karanta shi ibn sawar an abi ishaq an jabir bin samura qal رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إدحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم آه وانا حديثي حديثي أشكي إسنادي شيء أكوي لوني بما أكوي أشعث بن سوار كو سوار وانا ضعيفي amma abu amma ma'anar da hadisin ya faɗa hadisan da sai gabata gaba da ka sun yi bayani akan shi jabir ɗan samura yake cewa ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi lailatin idhiya ma'ana a wani dare idhiya shine mudi'atul mukmira dare wanda yake mai haske wanda yake ma'ana yin daren da wata yake fitowa kenan daren gaba ɗayan shi akwai wata a cikin shi mana farkon shi har ƙarshen shi idan kamar mu ce ko sha biyar haka shi ne da yake kai matuƙar hasken shi ko ya ce to a wannan daren shi ne lailatin idhiya kenan dare wanda wata ya kai ƙololo wajen hasken shi to a wannan daren ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi hullatun hamra manzo sallallahu alaihi wasallama yana saye da kumfilin sha shi wannan bayani ya gabata mace kumfule ne ja wanda ya sa amma yana da garwe da wani launi sai aka yi taglibi jan aka ce amra amma jan kaya na salasalama ya hana sasu suna ɓaujin jajjawar mutum ya sasu sai da kuɗin ya ciza wajen sosai ko kuma ya saki amma dai jajjawar ya hana sasu su ya rishi ya gabata a cikin darasi wanda ya gabata da haka da ya sa kumfule ne na jajjayen kaya amma akwai wato garwai da wani launi sai ce faja'altu an zuru ilaihi wa ilal kama sai ce sai gani ina kallon annabi sallallahu alaihi wa sallama ina kallon wata yana yin mukara na ke yana so ya kwatanta kyawun annabi sallallahu alaihi sallama da kyawun wannan wata sai ce falahuwa indi ahsan min al-kama sai ce wallahi sai naga cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya fi kyawun a wajena game da wannan wata hadisi na gaba حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سألت سأل رجل سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر أولا حديث حديث ني نغاتشي إمام البخاري في تردشي أشكي كتاب المناقب أما شي وانا إسناد وانا وانا كرتا إسناد لي إيفي وما أشكي شاكوي سفيان بن وكي وانا لي إيفي an gani to amma imam bukhari ya rawace shi daga wata hanya daban hadisi ne ingantacce sa'ala rajulun albara bin azib wani mutum ya tambaye albara dan azib da dala tabbata a gare shi yace akana wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mithla sayf yace wai shin fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar takobi take a nan malamai suka ce ya tambaye shi ta fuskoki guda biyu ka san takobi wato idan aka fuddo shi in dai takobi da suke ne in ana daga shi daga yana walƙiya yana ƙyalli yana walak to ya tambaye shi shin yanda an salasalama fuskar shi take ƙyalli take ƙyallawa kamar takobi ne ƙala na sai albara ya ce mishi a'a bal mitlal kamar bari dai fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama ai ta fice gaban kyallin takobi kamar wata take saboda haskaka to ana wannan amsa malamai kamar su bin adad suna cewa anan ya bashi amsoshi ne guda tunda ya ce mishi kaman kamar takobi yake kaga takobi ai shi dogo ne ko sai ce mishi a'a kenan fuskar shi ba doguwa bace ran ce kamar wata amma kuma can da siya ga wata ke wani ba ron bace kuma takwarkwar haka mana akwai nau'i na wato tadwiri da kuma isala an gane ko da ake ne ya kore mishi wannan kenan ba dogo ba ne dogo haka a yana da nau'i na ron kuma hasken shi ya fi wata hadisi na gaba حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم قال حدثنا النضر بن شمي عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر وأنا أجلس أتكلم إسناد شيء wato akwai rauni domin salih bin abin akhdar da ifin sai dai yutabaru bihi ana mai rauni ne amma dai aka yi da aka yi da shi saboda raunin nashi da kai ba irin wancan da mai ibn hajar da faɗa a cikin at-taqrib da haka dai hadisin wato imam al-albani ya hassana shi da haka wannan isnadin da ifi ne amma shi hadisin ya inganta hadisi ne wato ingantacce a hadisin abi huraira da tabbata a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abiya manzo sallallahu alaihi sallama ya kasance fari ne kenan dai game da abun da suka gabata duk wanda ya ji kenan fari ne amma ba fari kalba kenan ba abiyar ne ba amhaq fari kal a fari shi mushrabun bi humra kamar da bayanai suka gabata hadisai da wanda ba ɗaya ba ba sai ce ka anna masu min firda kai ka ce a nasarar sallama kamar an kera shi ne da azurfa wajen walƙiyarta azurfa aka goge ta aka wanke ta masu wanke suka wanke ta ya kaga irin ƙyallinta ya kaga irin haskenta ya ce to kamar haka yake rajilar sha ma'ana gashin shi ba cibirarre bane kuma ba sakakke bane ba mana yana nan tsakazaki mana rajilar sha shi ma dai waɗannan bayanai sun gabata a hadisan da suka gabata sai na gaba haddathana qutaybah bin sa'id akhbarani lays bin sa'ad an abi zubair an jabir bin abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورد علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام درب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه أروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه دهيا أولا حديثي حديثي لأنه تشيء إمام مسلم يالو يتشيش أتشكين كتاب الإيمان هكذا مسلف إمام الترمذي يالو يتشيش أتشكين الجابي كتاب المناقب حديث جابر بن عبد الله يكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce urida alayyal anbiya ma'ana an bujuro min annabawa an bujuro mishi wani suka ce yakan yiwa an bujuro mishi ne a mawalki ko kuma an bujuro mishi ne lokacin da ya yi isra'i da mi'iraji mana an bujuro mishi da waɗannan annabawa ce fa'iza musa alaihi salam sai a ga annabi isa amincin allah ya tabbata a gare shi darbin minar rishar mana mutum ne tsaka-tsakiya shi ba dogo ba ne zalwai shi ba gashiri ba ne sai ce ka annahu min rijali shanu'a shi kai mana shi annabi isa kai ka ce kamar yana daga cikin mutanen shanu'a wato shanu'a suka ce ismu qabila ma'rufa min al-yaman wa rijalu hadhihi al-qabila mutawassituna bayna al-khiffati was-sam mana su mazajin wannan kabilan mutane ne waɗanda suke tsaka-tsakiya tsakankanin masu jiki da ramummu su ba masu jiki ba ne su ba ramammu ba ne kyawawa ne mutane tsakatsakiya an bayyanta kina na sallama yake cewa wato ya ga annabi musa alaihi salam kamar mazajen wannan kabila ta shanu'a saunanin kasar yamma yana mutane wanda suke daidaitattu su ba zallaba zallaba ba ne ba gajeru ba ne ba masu jiki ba ne ba ramammu ba ne da na mutane da kyawawa kominsu dirinsu ya yi sai ce wa ra'aitu isa na maryam alaihi salam wanzu shi sa'annan naga annabi isa dan maryam amincin allah ya tabbata a gare shi sai ce fa'ida aqrabu man ra'aitu bihi shabahan sai ce sai ga wanda naga ba wanda ya fi kusa da shi wajen kamanceceniya sai ce urwatu bin mas'ud wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallam urwatu bin mas'ud al-thaqafi wanda shi ne wato lokacin da aka yi sulhu hudubiya mutanen kurishawa suka turo shi shi aka yi wannan sulhu sattunan yana kafiri ne musulunta ba amma ba wannan ya musulunta ya kasance ke daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wa ra'aytu ibrahim alaihi salam manzo sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin wannan bujuro mishi annabawan da aka yi ya ga annabi ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aytu bihi shabaha sahibukum ya ani nafsuhu sai mun zo ce sai ga annabi ibrahim wanda naga yayi kama da shi wanda yayi kusa kama da shi sai ce abokin ku yana nufin wa yana nufin kanshi yana nufin shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan annabi ibrahim ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kamanceceniya da annabi ibrahim wato ta fuskoki da dama kusan ɗaya suke sai ce wa ra'aitu jibrila yace kuma naga mala'ika jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabaha dihiya sai ce sai naga cewa wanda yafi kusa da mala'ika jibril a kamancece ne shine dihiyatul kalbi wannan sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi dukkan sahabbai kyawu to annabi mala'ika jibril dan ya tashi rikida ya zama mutum to yakan wato rikida ne a sifa ta irin ta dahiya ta dahiya kana mutum wanda yake kyakkyawa mutum wanda yake Allah ta'ala ya mishi kyawu ta kowane bangare to wannan hadisin dai yana amfani da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kamanceceniya da baban shi Annabi Ibrahim alaihi salam kina inda a ce in ka fahimci sufofin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to mafi yawan su kakan iya dora sakanwa kakan shi Annabi Ibrahim kine da kayan annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi ibrahim alaihi salam wato yake sai hadisi na gaba haddathana sufyan bin waki wa muhammad bin bashar al-ma'na wahid qala akhbarana yazid bin harun an sa'id an sa'id al-jurayli قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا a wannan hadisi hadisi ne ingantacce imamu muslim ya rawaice shi a cikin kitabun fada'il babin annabi sallallahu alaihi ya kasance abyad malikul wajh wato wannan hadisi abu tufai abu tufai shi ne ke cewa ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam na ga mayakin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadu ra'ahu yace kenan a lokacin da shi abu tufai yake magana yake cewa a yanzu wannan maganar da nake a saman bayan ƙasa babu wani wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ba ana fahimta kamar ya ce ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya a saman bayan kasa babu wanda ya shi a zuwan bani albani ke cewa yushiru ila annahu akhiru sahabati mauta wani yana cewa shine karshen sahabi wanda ya mutu shi wannan abu tufai ya rasu sanat mi'a wa ashara hijriya sunan shi amir bin wasila shi abu tufai sunan shi amir bin watin shi ne ƙarshen zabe wanda ya rasu to shi ne ke cewa wato ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a yau a saman bayan ƙasa babu wanda ya gan shi sai sa'idul zurairi sai ce mishi sifuli to siffanta mini shi na da yanzu duk duniya babu wanda ya gan shi an ba kai ba to bari siffar shi ya yake kala sai ya ce أبيض مليئا مقصرا yace abiyar ma'ana annabi sallama fari kenan wancan farin da kai taji mushrabun bi humra kenan fari ne wanda yake gwame da jija da yace mari'al bi ma'ana hasan manzo sallama kyakkyawa ne ta kowane bangare muqassadan kuma tsakatsakiye ne a komai ba dogo ba ba gajere ba an gane ko gashin shi ba cirarri ba ba sakekke ba komi in ka zo bakin shi ba babu bane ko ba kararrami bane kan shi haka komin shi kaga wannan wato jumloli ne amma ya jumulci abubuwa da dama sai hadisi na karshe a cikin babi malace haddathana عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الرزاق بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج أفلج الثنيتين وكما الثنيتين أفلج الثنيتين أقول يا زو أمارة الثنية ناون إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم a wannan hadisin hadisi a cikin shi akwai abdulaziz bin abi thabit da ifi ne amma wato ita wannan sifar ta gabata a cikin hadisin da ya gabata yake cewa abdullahi abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance aflajat thaniyatayn mana athaniya waɗannan haƙora guda biyu na gaba to da aka ce aflaj ma'ana akwai tsakankani ma'ana wushirya ke annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wushirya tsakankanin hakoran shi na gaba guda biyu ma'ana akwai akwai oha akwai wushirya kawai zamu ce yace idza takallama idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ru'iya sai a gani kan nuri kai kace kamar wani haske ya khurju min baini sanayahu sai ke fitowa da tsakankanin waɗannan haɓoran da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a don haka nan da wannan hadisi ne muka zo ƙarshen wannan bada to kahin ɗan mutane na wanda suka sauran shala ko wani tambihi wanda a shekhu doktor abdulrazak bin abdulmusin al'abadi a ƙarshen wannan bada game da ababen da suka gabata na siffanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haske kan harcin shi haske kaza haske ko ina da ari ta siffanta da haske da haske da haske to akan wannan ne zai mana wato wani tambihi wanda yana da kyau kenan a magaishi yake cewa tambihu a wasu nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatin nur bayna sanayahu cewa siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ana haske yana fitowa daga kankanin hakoran shi wa annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama mislul qamari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji hadisi sun gabata manzo sallallahu alaihi wasallama kaman wata yake fil lam'ani wajen kalli da askakawa wa naharu zalika da kwatankwacin wannan qad yukhti'u ba'du man kataba fi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ko kuma da yawa daga cikin wanda suka rubuta daga cikin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman mabiya mazhaba ta sufaye sun yi kurakure da dama a cikin wannan fa yaj'alunahu nuran hissiya sai su sanya shi haske ne irin na fitilan wannan kullun da muka muka kunna sai su mai da shi irin wannan hasken ne bi ma'ana annahu yadiqu ma haula cewa wannan haske nashi yana haskaka share shi misali a ce ko ya shiga ɗaki sai bayan bukaci mutula ba wa ruba ma kala ba a ruhun fi wasfihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu lam yakul lahu zillun bi itibari hadha an-nur nuran isi wasu ma haka kana sallama ai ba shi da ma'inuwa saboda wannan hasken to fa hada fahamun khati wannan fahimta ce wadda take ta kuskure na ta fahimta wato abinda malamai suka yi ittifaki cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam haske rija'akum min allahi nurun wa kitabun mubin Allah ta hakika haske ya zo muku da wajen ubangijinku da littafi wanda yake bayyana imamu katada yake cewa nurun min allahi ya ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin ya ce alkur'an mana da tara wannan ya faɗa kamar da tara ke faɗa cikin suratul ahzab ya yi wa nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira wa da'iyan ila Allah bi idnihi sai ce wa sirajan munira Allah subhanahu wa da sirajan munira fitila mai haske to da kuma waɗannan hadisan da suka gabata anan malamai duka sun yi ittifaki cewa anan ana nihin haske ne ma'anawi an gane haske ne game da kwakwalen mutane haske ne da zuciyoyin mutane shiriya ne shi yake haskaka mutane rayuwarsu na duniya da lahira wajen da za a san Allah sai da za a san tauhidi abautawa Allah wannan kin ai babu wani haske wanda ke wannan to wannan haske ne ake nufi amma wanda zai fassara shi da cewa haske ne hissi haske ne irin na fitulu to wannan kuskure wasu bidiya mafi yawa idan ka kore wannan ya sai su ga cewa kaman ka rage wannan san salama da ranci hasha wa kalla nan salama ya huce wannan duk abin da bai tabbata ba bai tabbata ba baya bukatan ayi ƙarya wajen tabbatar mishi da wata baiwa da Allah ta'ala ya mishi Qur'an da Allah ba shi ya isa duk waɗannan bayanan sun isa ba ba a bukatar shi kai ƙarya ina tangare na haka dai don haka haske ne ma'anar ba haske da hisi saboda ni domin ya zo a cikin hadisai daban-daban wanda suke nuna cewa mutum idan yake haske irin na fitila wannan kuskure daga ciki akwai kissar umu na aisha da tabbata a gare ta take cewa faqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan min al-firash jumuna aisha tace wata ran da daddare na nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam a sama shi hudu ya harsa shi falta mastufu ma'ana ta ce sai na neme shi kina na lalibe shi ina lalibawa ina neman shi ta ce fawaka a ciyayi ala badalika da mai ta ce sai hannaye na guda biyu sai suka fada a kan cikin wato cikin kafafuwan shi ana yana cikin sujada tana shawaye ta shawo kafafuwa ta ce huwa fil masjidi shi yana cikin masallaci wa huma mansuba tani su waɗannan kafafuwan ya kafa su irin mutum yin sujada da ke kafa kafafuwa ta iske kafafuwan a haka wa huwa yaqulu manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma a'udhu biridalika min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la usi sana'an alayk anta kama athnayta ala nafsika taji shi yana faɗa wannan addu'a to shine malike cewa falau kana nur kama fahima haula ta ce wannan hasken kamar da waɗannan mutane suka fahimta ne cewa haske ne irin na fitila an gane lama hajjat aisha radiyallahu anha indama dakhalat almasjid tabata anhu ai da bata bukata sai ta masallaci ta nemi shi ko za ta shiga ta ganshi an gane ko kina ba ta bukata ta yi tafiya cikin duhu tana shahe-shahe har ta je hannunta ya fada zuwa kafa shi da cewa shi kina inda haske ne na fitila ne za a yi za a gan shi kuruku ko kaga irin wannan wato mu'jiza ce kaga ai mu'jiza ce ko ba ka ba kaga ai da hadisan da za su zo inda har haka nake ne ba irin wannan hadisan da rututu za a ce an je wani wuri kaza kaza kaza kan iya zawa wallahu alam a ce amma dai irin wannan haske da wasu mutane suke yi gaskiya ba haka ba an gane jama'a da aka haske a saman hancin shi a haƙoran shi a jikin shi haske ne ma'anawi wanda kuma haske ne irin idan abu kyakkyawa mai ƙyalli in ka kalle shi za ka ɗaga ne yana ƙyallawa an fahimta jama'a ko mutum ma mutane adaye wanda ba kowa ba ga ƙwaron hula in mutum ya ji daɗi ya ji daɗi ya ke gani shi kaga ko idan shi yana haske ko ba ka ba da shi kuma shi kuma fauka zalika duka ya cire wannan da haka ne wannan haske duk da muka yi tashi a cikin wannan babin kenan haske ne ma'anawi kuma haske ne mana irin wanda Allah ta'ala ya mishi na nuna daukaka da fifiko da falala wannan rasu ba wata ala ya mishi kenan insha Allah mun zo karshen wannan babi babi na farko a cikin wannan littafin anan za mu kwana kenan darasi na gaba sai mu shigo mu cikin wato bayanai game da su waɗannan sifofi domin wannan ya kasu ne a dunkule kamar daga cikin wasu babu za ka yi zai ɗaukan wata gaba daga cikin gabobin da muka ji a baya sai ya kulla mata babi sai ya kawo dukkan hadisan da suke ta'allake da wani da wasu ƙarin bayani kuma akan wani domin haka a can mun ga tambarin annabta ko to amma babi na biyu zai zo mana ne akan babin hisis babi ne wanda yake keɓancece an kulla shi ne kawai akan bayanin tambarin na annabta da duk abubuwan da suka rataye da shi da bayanai akan shi to haka za mu ta gani insha Allah muna fata mun nauka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da mu wannan annabi namu fahimta wadda za ta ƙara mana soyayya shi da biyayya zuwa gare shi don mu rabauta duniya da lahira da kuma mu arzuta da ceton shi a ranar gobe kiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mana ceton shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واقتضى هداك يا رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.